أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الملك جل وعز مكية وهي إهدى وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والكاتم لما سبق ناصر إلى الجبلة والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم wannan ita ce suratul maliki ko suratul mulki duk ana kiranta tana da ayoyi 30 sakar da ita a makka tana da falala da yawa ana kiranta alwaqiya ana kiranta almunjiya ana kiranta almani'a mana tana kiyaye mutum tana tsiratar da shi daga azaban kabari ko kuma azaban filin alkiyama li'anna hata isa hiba saboda ita tana kiyaye mabucin karanta ta wa tunjihi min azabil qabri wal qiyamati tana kuma tsiratar da shi daga azaban kabari da kuma na alkiyama wato samma aidan almujadila ana kiranta kuma mujadila li'annaha tujadilu an sahibiha fil qabr saboda ita tana zuwa a kabari din ta ringa jayayya idan aka zo a mutum azaba sai ta zo tana hana wawar da fi fadliha a hadisun kasira hadisai da yawa sun zo akan falalan wannan sura ta suratu malik mana tabarake minha ya daga ciki qauluhu sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna surata min kitabillahi ma hiya illa 30 aya shafa'at li rajulin yawm al-qiyamah ita akwai wata sura mai ayoyi talatin a cikin ƙur'ani tana ceton mutane har mata ceci wani a filin alƙiyama ta hana shi shiga wuta ko ko ta fitar da wani daga wuta zuwa aljanna fa akhrajat minan nar fa qalat jannata ta fitar da wani kuma daga wuta ta shigar da shi aljanna wani ya suratu tabaraka ita ce suratu tabaraka wa min aya daga cikin fa'idanta idza wuji almayyitu fi qabrihi in aka samu mace a cikin kabarinsa yuta min kibali rijlaihi wa taqulu rijlahu in aka zo masa ta wajen kafafuwansa sai kafafuwansa su dinga cewa laysa lakum alayhi sabil li'annahu kana yaqumu bi surati al-malik kafafuwan sai su ce ai ba inda za a samu a masa wani abu ta nan saboda wannan kafafuwan da su yake tsayawa yana karanta suratul malik sun makala li'annahu summa yuta min qibali ra'sihi sannan aka zo masa ta kayansa kuma fa yaqulu lisanuhu sai harshen sa ma ringa cewa laysa lakum alayhi sabil ba ku da hanya ta nan saboda li annahu kana yabra'u bi suratul malik saboda yana karantawa da ni harshen sai yace da shi ake karanta wannan sura saboda haka harshen shi ma sai ya kiyaye shi sun maƙala sannan manzo Allah yace hiya almani min azabillah ita tana hanawa daga azabin Allah wa hiya fi tawrati suratul mulk ko suratul malik a cikin attaura ma haka ake kiranta yadda ake kiranta a cikin qur'ani man qara biha fi lailatin faqad aksara wa aznaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta ta da dare wannan ya yawaita alkhairi daga gare shi ana zai samu alkhairi mai yawa wamina ya daga cikin wannan fa'idodin wadittu annabi sallallahu alaihi wasallam yace naso anna tabaraka ay al-mulk ko al-malik fi qalbi kulli mu'minin zala sai sallama ya ce ya so da a ce kowane mumini ya haddace ta saboda ya zama yana yawan karanta ta koyaushe saboda yawan alkhairinta da yawan amfaninta sannan akan je a karanta mutum dan mutum yana mamaci a kabari ana karanta masa tana amfaninsa tana hana azaban kabari saboda haka a yawaita karanta wannan sura sura ce take tana da fa'ida kwarai da gaske tana farawa da tabarakallazi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir ubangiji tabaraka wa ta'ala yace allazi bi yadihi almulku tabaraka mana ubangijin nan da mulki duka yake hannunsa yake ikonsa tasarrufinsa shi yake juya komai mana ya girmama tanazza an sifatil mudasi ya girmama ya tsarkaka gabarin sifofin da wanda suke a fararun abubuwa mana shi baya cikin abubuwa wanda suke fararu al-sudan wal qudratu mana mulkin nasa mulkin za da kuma ikonsa wawa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne akan komai da komai tabaraka ta'ala
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا نعم.
وهو العزيز الغفور
نعم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور shi wannan ubangiji shine allazi wannan da khalaqal mauta wanda ya halicci mutuwa a nan duniya sai ga mutane ana matar da su suna mutuwa wal hayata ya halicci rayuwa kuma fil akhirati a lahira bayan mutum ya mutu sai a sake raya shi aw huma fid dunya ko ko dukan su a nan duniya din ake nufi ma'ana lokacin da yake mani kamar yana mace ne in aka raya shi aka sa masa rai to ya zama rayayye kenan sai ya zama yana motsi har ma a sa masa ji da gani yana magana to Allah ya halicci wannan ne mutuwa da rayuwa din liyabluwakum aidan ya jarrabe ku ya ga cewa ayyukum asanu amala waye ne daga cikin ku zai kyautata aiki ai waye zai zama addu'a lillahi mai bi ga Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa al-azizul ghafur shi Allah shine al-azizu mai rinjaye a cikin hukubarsa daga wanda ya saba masa kuma al-ghafuru mai gafara ne liman taba ilaihi ga wanda ya tuba zuwa gare shi ana idan mutum ya masa ya saba masa shi mai mabuwayi ne wajen ukuba sannan in mutum ya tuba kuma mai gafara ne yana karban tuban mutane saboda haka aiwaita tuba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa at-taibu liz-zambi kamar la zambala wanda yake tuba daga zunubi kamar ma bai zunubin ba saboda haka aiwaita tuba inna allaha yuhibbu at-tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirin shi Allah yana son masu yawan tuba yana son wanda suke masu tsarkake ainihin kansu da jikinsu na masu tsarkaka wanda suke tsarkake jikinsu da tsarkake zuciyarsu na
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور لا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ubangiji shine allazi wannan da kalaka sab'a samawatin tibaqa wanda ya halicci sammai guda bakwai wanda suke rufaffu ay ba'du ha fawqa ba'd wannan yana kan wannan wannan yana kan wannan min ghairi mumasatin ba wai suna manne da juna ba ma tara fi khalqi rahmani min tafawut ba za ka ga min tafawutin wani abu wanda yake mai illa ko wani abu na rashin tsari a cikin halittar ar-rahman Allah ubangiji ba farji al-basara ka kanko magani ai a idhu ila samai ma'ana ka sake kallon sama ka duba ka gani hal tara min fudu shin zaka ga wani guri da ya tsage ko wani guri da yake neman a gyara ai babu ka ta nan shekaru ne dubunnai Allah ya lissi samai da kasai amma in ka dubi sama kullum sai ka ga tana nan yadda ubangiji yayi ta tabaraka wa ta'ala na'am
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير نعم ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر قاسئا وهو حسير yace ka sake konkoma gani dai har yanzu karratan ba da karra kai ta duba ka gani to sai ka ga yanqalib ilaykal basaru khasiyan wa huwa hasir sai dai idan ka ya dawo ma'ana yana makaskanci ba zai ga dai wani illa ba huwa hasir yana mai yankewa daga ganin wani abu na illa ai mun kadin aruyati halalin ba za ga wani abu na illa a cikin halittar sama ba saboda allah da ya yi ta guni ne ba shi da abokin tamka ba shi da tamka mana ba a haɗa shi da kowa ta baraka wata ala
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير na walaƙar zayyana sama a duniya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayaɗi wa atadna lahum azabas sa'ir ubangiji tabaraka ta'ala ya ce haƙiƙa wallahi haƙiƙa mun ƙawata wannan sama ta duniya din ma'ana alqurba ila adi wannan sama ta farko din bi masabiha da taurari ai bi nujumi waja'alnaha rujuman sai muka sanya su wannan taurarin rujuman abun jifa ne da shayatin da shaytanu shaytanu da suke zuwa sama za su saci maganganun mala'iku ko suna gaya wa bokaye sai a dinga jifan su da waɗannan taurarin musamman tun lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama daga nan ne sai aka ringa koro su da suna zuwa suna istigraki sam su ringa jin abun da mala'iku suke faɗa sai zo su ringa gaya wa bokaye bokaye kuma ya su samu ɗan magana ɗaya sai su ɗauki ƙarerayi da yawa ya su ƙara a kai su ringa gaya mutane da sai aka ringa koro su tun daga wancan lokacin har ma suke cewa ba san me ake nufi ba ko alkhairi ne ya faru ko ne abu ne ba sani ba sun ga da yanzu ana koran su daga sama da lokacin aihuwan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda a kiyaye sama daga shaitan na wa atarna lahum azaba sa'ir ubangiji yace kuma mun tanada musu azaba wadda take mai kuna tace ta wutan jahannama na وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير فعذاب جهنم عذاب الوتر جهنم ta tabbata lillazina kafaru ga waɗanda suka kafirce ma'ana shine mubtada din kenan azabu jahannam shine za a fara da shi kamar yadda muka faɗa cewa su larabci shi larabci kullum ana lura ne da jumla in ta zama jumla ismiya ce sai a nemo ina mubtada yake idan kuma jumla fi'iliya ce sai a nemo inda fa'ili yake su ne suke da sadara a cikin jumla da su ake farawa amma shi jari da majruri ba shi da sadara a cikin jumla ba a fara magana da shi shi kullum muta'alliki ne da wani abu yana rataya ne da wani abu shi yasa nan sai a ce azabu jahannam shine mubtada din ma'ana azabar wutar jahannama ta tabbata lil ladzina kafaru ga wadanda suka kafirce bi rabbihim wa ubangiji wa bi isal masir makoma kuma ta yi muni wanda ta zama wutar jahannama ne lakiya na'am إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور نعم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور to idza ulqu idan aka jefa su fiha su gabure a cikin wannan wutan sami ulaha shahiqan sai su dinga jin wani sauti munkaran wanda yake abun ki wanda ba a son saka sautin hamar kamar dai sautin jaki kamar irin kukan jaki sai su dinga jin sa a cikin wannan wutan wahiyar tafur kuma tana ta tana ta kunkuna mana tana ta farfasa tana ta dai ƙara saboda ainihin zafinta
takadu tamayyazu min al-ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir qalu bala قد جاءنا نذير فكذبنا
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير نعم تتخاذ تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ita wannan wutan ta kadu har ta kusa ta ma ta mayyazu ma'ana ta takatsa ta ringa yayyankewa min al-ghayz saboda fushi ay ghadaban al-kufa saboda fushi da take da kafirai kullama walqiya fiha fawjun koyaushe aka jefa mata jama'a ay jama'atun minhum sa'alahum khazanatuha sai wanda suke tsaron wutan su ringa tambayan su amma kaman su'ala tawbiki ne tambaya ne na zargin su ce musu alam ya tukum nazir ba wani mai gargadi ne da ya zo muku ai rasulun yunzirukum azaban lahi ta'ala ba wani manzo da ya zo ya muku gargadi ya ce muku lalle akwai wannan azaba qalu bala suka ce eh lalle haƙiƙa haka ne an gaya mana kar ja'ana nazir haƙiƙa mai gargadi ya zo mana amma fa kazzabna sai muka ƙaryata wa qulna muka ce ma nazzalallahu min shay'in muka ce Allah bai saukar da komai ba to sai su ce musu kenan in antum illa fi dalalin kabir kenan ku kun kasance cikin bata ne mai girma shi yasa kuka ba da amsa da wannan amsa amma wanda yake mai imani idan manzo ya kira shi sai ya ce ya yadda ya ce sami'ina wa atana haka su mumine suke su ce mun ji kuma mun bi to haka kuma wanda suka zo ma bayan manzanni kamar mu da muka zo ba mu samu manzo ba mun samu malamai sun gaya mana saboda haka da muka yi imani da abin da annabi ya faɗa to yana nuna kenan inda ka zo lokacin manzo ma za ka yi imani kenan in dai ka yarda da abin da yanzu waliye da malamai suke faɗa to za ka yi koda manzo ka samu za ka yi imani da shi na'am
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير na'am wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'id har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutanen da za su zo akwai wasu mutanen da za su zo a ƙarshen zamani za a dinga ba su lada 50 irin naku har sahabbai suka ce 50 na minna aw min 50 irin namu ko irin nasu yace bal minkum irin naku din yace ai saboda ku kun samu awan kuna da kun ga ga ku ina tare da ku ga littafin Allah komai ana saukara a gaban ku su kuma kawai za su zo ne a nuna musu littafin Allah a ce na Allah ne kuma su yadda to da haka imanin mutanen da suka zo daga baya shi ma imani ne mai karfi Allah tabbatar mana da imanin wa qalu sai suka ringa cewa law kunna nasma'u aw naqilu ai da mun kasance muna ji ko muna da hankali ai ma kunna biya zabi sai da mu kasance a cikin wannan wutar ba saboda abin da ya shigar da su kenan rashin hankali da rashin jin abin da manzanni suka gaya musu na'am فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير fa'tarafu bi zambihim fasuqan li ashabi sa'id to sai suka zama sun yi itirafi da zunubin su sun tabbatar amma haisu la yanfa'ul itirafu a lokacin da wannan itirafin ba zai amfani ba da tun anan duniya ne suka yadda to nan ne zai musu amfani amma in an riga an je lahira ko ka ce ka imani ba zai amfani ba saboda imani anan duniya yake amfani fa'tarafu bi zambihim sai suka tabbatar da zunubin su da ƙaryanta manzanni da suka yi fasuqan li ashabi sa'id ma'ana fabudan nisa daga ramar ubangiji ya tabbata gare su su waɗannan wanda suke cikin wannan wuta ɗin lakke
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير na innal ladzina yakshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir ubangiji yace innal ladzina sani waɗannan da yakshawna rabbahum bil ghaibi suke jin tsoron ubangijinsu a koye ma'ana ba a cikin mutane ba suna ba kowa ma tare da su amma suna jin tsoron Allah kamar dai yanzu lokacin da muke cikin nan ana cikin wata na azumi za ga mutum yana azumi zai shiga ɗakin shi kaɗai ba da ya ganinsa amma ba zai ci abinci ba zai sha ruwa ba yana jin tsoron Allah ko ya san cewa Allah yana ganinsa to wannan shine imani mai karfi annabi sallallahu alaihi wasallama yace har Allah yana cewa daman as-sawmu li wa ana azibihi Allah ya ce daman azumi nasa ne kuma shi zai saka wa masu yi saboda mutum zai zama dan shi yake yi inda dan wani yake yi da in yayin da ba kowa zai iya cin abinci ko ya sha ruwa to amma saboda Allah yake ya san ko ina Allah yana nan ba zai ci abinci ba zai sha ruwa ba saboda ya imani da Allah a koyi yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir to wannan gafara da lada mai girma ya tabbata gare su Allah ya ba mu na'am وأسروا قولكم أو اجهروا به na'am إنه عليم بذات الصدور na'am wasiru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi zati sudur sai ka ce musu ya ku mutane ku sani wasiru qawlakum ko kun boye maganar ku aw ijharu bihi ko kun bayyana duka ɗaya ne fa a wajen Allah saboda shi innahu alimun bi zati sudur shi masani ne da abin da yake cikin zukatan mutane duk abin da ake faɗa yana ji an ce sababin saukanta wai wasu ne cikin mushrikai kafirai suna gaya wa junansu in suna tattaunawa akan abin da shafi annabi ko addini sai su ce musu ku yi magana a hankali ba kar ubangijin muhammadu ya ji ku wai su yi magana a hankali kar ubangijin muhammadu ya ji ai muhammadu ma na jin sallallahu alaihi wasallam ba ubangijinsa ba. sallallahu alaihi wasallam shi ma yana ji ai ba kwanan mun karanta ba umairu ibn wahab ya zauna da shi da safwanu ko a wajen ɗakin kaba umairu yace idan ba dan bashi da ya masa yawa da iyalai ba da zai je madina ya kashe muhammadu nan kowa ya huta ba ya faɗi haka ba gashi na rubuce a cikin littafin sira ya faɗi haka da ya je kuma ya shiga masallaci annabi muhammadu mai gaya masa ya ce ka faɗi gaskiyan abin da ya kawo ka fa ya ce a na zo ne gawo ai ba wannan yaron na wanda kuka kama na zo ne maganar fansan sai ya ce a ka faɗi gaskiya dai da ya ki faɗa annabi ya gaya masa abin da ya faɗa ya ce baka zauna kai da safwanu a kusa da kaba ba manzo Allah yana madina fa abun ya faru a makka yace baka zauna kai da safanu a nan kusa da kaaba ba kace masa idan ba dan bayan wai an kakkashe musu mutane a badar an kashe manyan mutanen su suka ce kai garin ma ba daɗi rayuwar ma ba daɗi shine yake faɗa ce wallahi rayuwar nan ba daɗi ni dai yanzu in ba don abu biyun nan ba ba don bashi da ya min yawa da iyalai da suka min yawa ba da zan je madina in kashe muhammadu nan kowa ma ya huta safanu ya ce masa to bashin naka nawa ne zan biya maka iyalanka kuma ɗauko su kai ka kawo su gidana ka dawo da iyalan na gidana shi kenan ya ɗauko su ya kawo ya ɗau takobi ya sa masa guba ya kama hanya ya tafi madina amma da yake yana da rabo shi ma zai zama babban mutum musulmi da ya je da annabi ya gaya masa wannan abun da an ya faru sai ya ce wallahi da muna karyata ga muna cewa kaci Allah ya faɗa ashe kai din nan dai annabin Allah ne wannan maganan ba wanda na gaya ko iyalansa bai gaya ba iya su biyu suka yi ya zo annabi ya ce ai ga abin da ka faɗa ya ce amma ka sani Allahu ha'ilun baini bainaka wa baina zalim Allah ya shiga tsakaninka ba za ka iya kashe ni ba ai shi manzo in Allah ya aiko shi ya ce ya masa izini ya je ya yaki ba iya kashe shi duk abin da za a yi sai dai ku bari ba za ku iya kashe shi to ba a kashe shi din ba kuwa sai dai da ya zo yana kwanci akan gadonsa ba da lafiya ya rasu amma ba iya kashe shi a wajen yaƙi ba nan take kuma umairu ya imani ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah sai ce wallahi na shiga ma wannan addini naku na yadda abun naka gaskiya ne sai annabi ya ce wa sahabbai faqihu akakum wa agri'uhu alquran wa adliqu lahu asirahu abin da ya gaya musu kenan yace wannan yanzu ya zama dan uwanku fa musulmi ne ku koya masa qur'ani ku koya masa addini kuma ku sake masa wannan yaron da ya faɗa din ku sake masa ba wannan shi wannan yaro din sai aka yi haka to shine ba za a ce wai kan Allah sai ji shi ma yana ci wai ai magana a hankali kar ubangijin Muhammadu ya ji annabi Muhammadu ma yana ji sallallahu alaihi wasallam abu da yawa zai faru cikin al'umma sai ya zo ko bai faɗa ba sai ya yi isharar da yake nuna ya san abun da ya faru abubuwa da yawa ga sunan in kana karanta tarihi zaka gani sallallahu alaihi wasallam to balle ubangijin sa wai suna ga jinan su wai ai magana a hankali kar ubangijin Muhammadu ya shine Allah ya ce ala ya lamu man kala yanzu wanda ya halitta ne za a ce bai sani ba ai duk abin da ake koyawa da abin da ake afili duk yana ji yana gani tabaraka ta'ala shi wannan ma'iyyar tasa ai tana tare da kowa ne a ko ina da ko ina duk da mutane suna ta faɗa akan cewa ba su yarda ba kar a ce Allah yana ko ina sai dai a ce yana ko ina wai da ilimin sa amma ba da zatin sa abin da suke faɗa kenan shi Allah ai abun nasa ba irin na mutane bane an ce yana ko ina da zatin sama ba mamaki kar adam shi Allah ne ai ba dan adam bane wa huwa al-latiful kabir shi Allah shine wanda yake mai tausasawa al-khabiru wanda yake masanin komai mana duk abin da yake koyi ya sani an ce khabir wanda ya san koyayen abu alim kuma wanda ya san abin da yake bayyana to shi ya san su duka tabaraka wa ta'ala ga manzon sama da yake shi ma yana tare da shi shi ma har ya san abubuwa da yawa sai a zo a yi abu ya faɗa kuma ba manzo Allah kadai ba sauran annabawan ma duka ga su muna ji zaka ga annabin Allah yana giya mutane abin da ba sani ba walam ma fasalatil iru ala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidu annabi yaqub haka ya faɗa ba tun a misra fa shi yana can a sham da annabi yusuf ya dauki riga yace a kai masa ku kaiwa babana wannan rigan da kun sa masa a fiska idan sa zai dawo ya ringa gani kawai mutanen suna fitowa 'ya'yan nasa daga gari sun fito sun bar gari kawai sai annabi yaƙub yake gaya mutane suna gida fa a can a garinsu ya ce musu ina jin ƙanshin annabi yusuf ƙanshi ma annaba suna ji daga mil kamar dubu kaza balle sauran balle shugabansu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai abun ya wuce haka annabawan Allah Allah yana sanar da su waliyan Allah ma Allah yana sanar da su su san abu kuma su faɗa hakan ya faru yadda suka faɗa duk abun na Allah ne fa kar a damu in Allah ya ba mutum abu kar ka damu ya bashi wai sai su ce maka a wai ai Allah ne ya sanar da shi to ai kowa ma kaga ya samu bayan Allah ne sanar da shi ba yanzu misali in Allah ba mutum mulki ba za ki dashi sarki ba sai a ce a karkace masa sarki Allah ne ba shi ba a faɗin haka ko in mutum mai kuɗi ne sai a ce a karkace mana mai kuɗi fa Allah ne ba shi kuɗi ana faɗin haka ba a cewa ne mai kuɗi agniya mawadata hasada ne kawai da mutane yadda kaga sai yahuda suke wa annabi hasada haka masu irin wannan magana suke masa hasada hasada ne kawai waya Allah ne sun disha to masu mulki da muke ce musu sarakuna ba Allah ne ba su ba masu ilimi da ake ce musu malami ba Allah ne ba su ba mai kuɗi da ake ce mai kuɗi Allah ne ba shi amma in ya ba shi ba za a ce mishi mai kuɗi ko har ma Allah ma yana cewa akwai masu wadata a cikin kwakwan da ba su da shi kuma shi din ne ya ba su saboda haka ba wani abin mamaki a ciki Allah ne yake bambanta mutane wa ma kana Allah li yuzliakum alal ghaibi walakin Allah yastabi min rusulihi man yasha Allah ya ce ba zai nuna kowa gaibi ba amma zai zabi wanda ya so cikin manzanninsa shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabawan Allah suna ba da labarin gaibi ga annabi isa ma wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadhkuruna fi buyutikum in ka zo annabi isa sai ya ga maka irin kalan abincin da kake yace naga abin da kace dawa ne ko masara ko wani ko shinkafa in ba annabin Allah ba zai iya wannan kuma zai ce maka ka aje abu kaza a gida abinda ka bari a gidan ya gaya maka abinda ka zo da shi gabansa na cikin kama ya gaya maka wannan Allah ne yake sanar da su saboda haka ba wani abin mamaki a cikin wannan wannan maganganun da mushrikai suke yi kar mutum musulmi ya ringa magana wanda yake kama da na mushrikai in an ce wai ka ai kar Allah annabi ya ce An- annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya sani balle Allah na huwa allazi
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نعم.
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه Hmm.
وإليه النشور Na'am, to ala ya lahu man kalaga yanzu wanda ya halitta a ce bai sani ba, Allah da ya halicce ka har ka faɗi wani abu a ce bai ji ba ko a yi a hankali saboda kar ya ji, to ai shi zuciyar ta kama ya san me take duk abin da take yi ya sani, ko? Ya ce wal arka lagana linsana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nanu aqrabu ilayhi min hablil warid, ko? Zuciyar kama balle kuma don kai magana a hankali tabaraka wa ta'ala. huwa al-latiful kabir shine mai tausasawa kuma shine al-kabir wanda ya san abin da ke koyi huwa allazi ja'ala lakum al-ardha zalulan shine wanda ya sanya muku kasa ta zama mai taushi ana iya tafiya akanta ana iya gini akanta ana iya komai da ita famshu fi manakiba ku ringa tafiya a bangarorinta wa kulu min rizqihi sannan kuna ci daga arziki arzikin da ya baku duk wannan ubangiji shi ya muku wannan wa ilaihi nushur kuma tayarwa da yace in an mutu za a tayar wannan nasa ne kuma shi alƙawari kuma zai tayar duk wanda ya mutu za a tayar da shi kuma ai a nan duniya ma lokaci da yawa Allah ya nuna mutane sai ga wasu mutane ya kashe su ya raya su duk ya faru ga mutanen banu Isra'il wata rana an ce su je su yaƙi suka ce a wai ba za su je ba sai aka ce to mutu ku mutu ko sai suka mutu sun ma ayam sai sa kiraya su sannan ga mutane da suke tare da annabi Musa wanda su ma da suka je da shi wajen miƙati da suka ji maganganun ubangiji sai suka ce wai yanzu ba za su imani ba sai ya nuna musu Allah sun gansu fa aka zai gumu sai wato sai tsawa ta kama su ka mutu aka sa kiraya su so da haka ubangiji yana yi a nan duniya ma yana misalai da yawa a kashe mutum a raya an yi yadda yake wannan haka zai yi ranar tashin alkiyama din wa ilayhin nushur
أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور نعم.
أم منتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير نعم أأمنتم من في السماء أن يكسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء ينزل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير to a amintum wai yanzu kun aminta ne ma'ana kun amince man fi samai wanda sultanuhu wa qudratuhu fi samai wanda ikonsa da mulkinsa yake cikin sama ma'ana ba Allah ne yake cikin sama ba kaga abinda su ma malaman suke gaya mana kenan in sun zo fassara ba za su ce Allah wanda yake cikin a wanda sultanuhu wa qudratuhu fi samai Allah da ikonsa da mulkinsa yake sama amma shi Allah ba a cewa yana wani guri ba a cewa yana guri amma su zaka suna kafa hujja da irin wannan aya wai in an ce Allah yana sama mun ce a'a Allah na kona ce to ai gashi Allah ya ce a amintum man fis sama amintum man fis sama to ai su malamai in sun zo ba sa faɗin haka cewa suke wanda sultanuhu wa qudratu mulkinsa da ikonsa yake sama haka suke faɗa wannan abin da aka sani kenan annabi sallallahu alaihi wasallama bai faɗi haka ba haka sahabbai ba su faɗa ba tabi'ai ba su faɗa ba ba wani malami da ya faɗa daga baya baya ne aka samu irin su ibnu taymiya ne ko suke da wannan fahimta malamai ne kaɗan wanda ba su da yawa suke da wannan fahimta to ba zai yi a ce sai a na malamai da yawa da wani malamai kamar mutum biyu uku zuwa biyar ba kawai a ce nasu shine gaskiya wannan san duk ba haka ba bai kamata ba kuma waɗannan ɗin masu ne duk annabawa da sauran sahabbai duk akan wannan tafiye su za ka ga ba wani annabi wanda zai yi magana da Allah yana maka cewa Allah yana wani guri dukansu misali annabi Musa alaihi salam lokacin da yace yana roƙon Allah yana so ya ganshi rabbi arini anzur ilai qala lan tarani ko walakin unzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarini falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa karra Musa sayqa falamma afaqa da ya farka me yace qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin kaga bai ce subhanahu tubtu ilaihi ba fa bai ce wa ɗarki ya tabbata gare shi yana sama ba a ɗarki ya tabbata gare ka ga kanan yana magana da shi subhanaka tubtu ilaika na tuba zuwa gare ka kaga su suna magana da Allah ne kuma ba a sama bane anan kasa ne ko a duri sina anan a cikin misra anan afirka ne ma ba a asia ko europe ko wani guri ba anan afirka abun ya faru sannan annabi yunus shi kuma a cikin kifi a cikin ruwa da cikin zuhun dare shi ma me yace wa Allah yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta ko ba na wani sai kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka bai ce la ilaha illa huwa ba subhanahu ba fa bai faɗi haka ba to haka duk in ka annaba ba sa magana Allah wasu ce maka yana wani guri a'a ga su gashi ne ko a sama ko a ƙasa ko a kudu ko a gabar ko a yamma ko a ina saboda shi Allah haka yake yadda ya faɗa eh damirul mukaddab ne damirul mukaddab wanda kake magana da shi ga ka gashi dama ai dama'ir suna nan ko wannan ce damirul ga'ib wannan damirul mutakallim wannan damirul mukaddam akwai wakilin suna na mai magana akwai wanda kake magana da shi akwai wanda baya nan kuma kana ba da labari akan sa to shi Allah ya ce lamiri na ukun nan kana dora masa shi shi ba ga'ib bane a Qur'ani ya ga mana fala naqussanna alaihim bi ilmin wama kunna ga'ibin yace yace ranar kiyama zamu ba mutane labari da ilimi saboda me ba ma kunna gaibin mu ba ma mu ba mu kuya ba dama muna ne duk abinda suke yin ai muna nan muna tare da su ya ce kar a ce masa ga'i ba ma kunna gaibi shi ba ga'ibi bane yana nan to shi sa su annabawa akan haka suke tafiya haka sahabbai suke tafiya haka sauran malamai saboda haka mu ma mu tafi akan haka wasu malamai kaɗan ɗin nan suke wannan fahimtar mu ba su mu bar musu fahimtar su kar mu ce duk malaman nan da annaba da sabon nan duk mu wurgar mu ɗaunan mutum kamar uku zuwa biyar ba mu kyauta ba in mun yi haka saboda ka shi Allah yana ko'ina nan da ake cewa man fi samayi ga abinda malamai suke cewa sultanuhu wa qudratu mulkinsa da kuma ikonsa kuma a fili yake faɗa a wani guri zaka ji yana cewa wala qarka lagna linsana wa nalamu ma tuwasisu bihi nafsu hakika mu ne muka halicci dan adam kuma mun san abun da ransa yake waswasi akai sai sake kawo ni jumla kuma jumla sabuwa mustanafa ya faro ta yace wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi yace mu me nahnu idan Allah ne yake magana ana cewa nunul azamati ko nunu ne na girman sa shi kadai ne amma sai yace mu saboda girman sa tabaraka ta inda yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu ne muka saukar da wannan qur'ani kuma mu ne zamu kiyaye shi inna nahnu nuhyi wa numitu mu ne muke rayawa muke matarwa to da irin wannan nunin ya faɗa ya ce wa nanu aqrabu ilayhi mu ne muka fi kusa da shi dan adam min hablil warid daga cikin jijiyar nan akwai wata jijiya cikin wuyan mutum ita ce hablil warid to Allah ya ce ya fi kusa da kai fiye da wannan to ya zaka yi da wannan dole ka yadda ko ka gane ko baka gane tunda Allah ne ya faɗa to shi yasa in aka ce a ai Allah na koyana da ilmin sa to da ya faɗi wannan ayan yanzu wannan nanu din ilmi ne zatinsa ne tabaraka wa ta'ala zatinsa ne so da ka zatinsa ne yake ko ina din tunda shi ya faɗa ko an gane ko ba gane ba dole a yadda ai abubuwa da yawa gudani ai ba mu gane ba ko me muka gane cikin gudani dan abu da muka gane muke ga mutane wanda ba mu gane ba mun barwa Allah tabaraka wa ta'ala akwai abubuwa da yawa wanda ba a gane ba Allah ne zai faɗa amma sai dai a faɗe shi a wuce ba za a fahimta ba saboda ai ilimi ne mai yawa kuma na Allah ne abin daga Allah yake sai da abin da aka fahimta shi ake tafiya amma ba za ka ce duk abin da baka gane baka ce ba haka ba a'a idan Allah ya yi magana ko manzon Allah ya yi magana dole ka ce ka yadda ka yi imani abin da aka faɗa kenan nassi za ka sa a gaba sai ka kawo imanin ka ya biyo sai ka kawo hankali ya zama shine na uku idan hankali ya gaji yace bai gane me ka bashi abin ka ce da Allah kai hakuri kanka damu tunda Allah ne ya faɗa dole ni in yadda ni mumini ne ina da imani an ce min in yi imani ko an mana an ce mana dole mu yi imani da abin da Allah ya faɗa da abin da manzan Allah ya faɗa saboda haka jera su ake a jere nassi shine a farko sai imani ya biyo sai hankali ya biyo to idan ka ce sai hankalinka ya gane ya ubangijin nan yake ko ina din nan sannan za ka yi ba za ka yi ba ke dole kawai cewa za ka yi na yadda tun da Allah ne ya faɗa tun da ya ce na hannu kuma an san dai zatinsa ne wannan ba ilminsa ko tabaraka wa ta'ala idan mutane ne suke magana da yawa suka ce nanu sai a ce nunul jama'a mutane masu yawa sun ce nanu amma in Allah ne sai a ce nunul azamati nuni ne wanda yake nuna girmansa zatinsa kenan tabaraka wa ta'ala to shi yasa irin waɗannan ayoyin da suka nuna man fi samai malamai suka ce mana abinda za mu yi mu ce ikonsa da mulkinsa ne yake sam amma shi ko ina yana ko ina yana nan tabaraka wa ta'ala shi yasa a wani guri yake cewa ma yakunu min nabiyyi salasatin illahu wa rabi'un wala kamsatin illahu wa sadisuhum wala azna min zalika wala aksara illa huwa ma hum aina ma kanu duk inda mutane uku suke ganawa to Allah yana nan shine na hudu in su hudu ne shine na biyar in su biyar ne shine na shida in sun fi haka ma haka in kasa da haka ma haka ko ina mutane suke Allah yana nan yana tare da su tabaraka ta'ala saboda dole mu imani da wannan ba sai mun gane ba sannan ba a so kuma mu takaita shi a guri ɗaya mu ce iya sama kadai a'a ko ina da sama da ƙasa da ko ina yana nan tabaraka ta'ala shine abin da ake so mu imani da shi amma mun ce a dole sai sama kadai to ba mu imani da irin waɗannan ayoyin ba kenan afa tuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd haka ba Allah yake tambaya yanzu ko ai imani da wani bangare na littafi ku ce mun yarda da kaza amma mu yarda da kaza ba dole mu yarda da shi duka abinda muka gane da abinda bamu gane ba dole mu yarda to yace man fi samai an yaksuba bikum al-arda ko ko ubangiji tabaraka ta'ala ya zama ya kiska kasar gare ku mana ya sa kasa ta haɗe bai zahiya tamur sai ta zama tana ta raurawa tana halakar da mutum am amintun ko ko kun aminta man fis sama'i wanda dai ikonsa da mulkinsa suke cikin sama an yursila alaikum hasiban ya dinga aiko muku da duwar yana jifan ku da su fasa ta'alamu na kaifa nazir da sannu za ku san ta yaya ake muku wannan gargaɗi mana wannan gargaɗi da ake muku gaskiya ne ko ba gaskiya ne da sannu za ku yarda mu dai mun yarda gaskiya ne Allah ka tabbatar mana da imanin mu na ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير na wala kazzaba allazina min qablihim fa kaifa kana nakir Allah ya ce to allazina min qablihim wanda suka zo kafin wannan al'umma ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wala arka zaba iya su ma sun karyata manzanni to fa kaifa kana nake yaya kamu na yake mana halakarwa na da suka karyata din yaya nai ai ban ba su bana halakar da su an ba mu labari fa amma samudu fa ko bi dagiya wa amma adun fa ko bi rihin sarsarin atiya sakkara alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma fatarqawma fiha sarika annahum ajazu nakhlin kawiya fa hal tara lahum min baqiya har ana tambayin zaka nuna wani kace wannan ya rigicin sauransu babu su Allah ya halakar da su haka fir'auna ma da jama'arsa su karyata annabi Musa ya Allah ya halakar da su to su ma wannan kafiran da su karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda shi annabi yana cikin su ne kuma shi ainur rahmatir rabbaniyya ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yasa ba za a kife kasa ko a kawo wani azaba da irin wancan ba sai dai kawai an kama wasu daga cikinsu an kai su gefe a wajen badar an kakkashe su an saukar musu da azaba a wajen aka turo mala'iku da farko dubu uku aka sake turo dubu biyar suka zo suka yi wannan yaƙi wanda duka dai saboda bushira ne kamar yadda aka faɗa amma in ana su ai mala'ika dai an turo zai halakar da su duka amma aka turo wajen mala'iku wajen dubu takwas duk saboda wai a nuna annabi shi fa yana tare da waɗannan duka nasa Allah nasa ne duk mala'ikuna suna tare da shi to aka yi wannan din aka halakar da su aka musu wannan amma dai ba a irin abin da ake yi da don saboda manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam idan ba dan shi ba da an halakar da su sallallahu alaihi wasallam na'am
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات na'am ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير na'am awalam yaraw ila at-tayri fawqahum saffat wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir to awalam yaraw wai ba sa kan kallo ne ay yanzuru ila at-tayri zuwa ga tsuntsu a sama ko tsuntsaye a sama fawqahum sama da su saffatin za ga lokaci sun miƙar da fukafukin su haka suna tafiya wa yaqbid wani lokaci kuma sai ga sun kame ma fukafukin sun makale su a jikin su amma kuma suna tafiya da haka ma yumsikuna wa yake rike su ba sa fadowa illa rahman sai Allah ar-rahman idan ka ce daman in sun miƙe hannu suke tafiya to in sun haɗe shi ba duka bikin me yasa suke tafiya kuma ba sa fadowa wai duk Allah yana mana ikon sa ne fa tabaraka wa ta'ala mana akwai ikon sa a cikin abubuwa da yawa ayoyi da ainihin abun mamaki da yawa amma sai ga mutane suna daukan sa ba komai ba, kuma ayoyi ne innahu shi Allah basirun mai gani ne bi kulli shay'in da komai da komai mana ubangijin da yake da wannan ikon to yana da iko in yace mutane in sun mutu zai iya tada su tabaraka wa ta'ala na'am
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن na'am إن الكافرون إلا في غرور na'am amman hadha allazi huwa jindun lakum yansurukum min duni rahman inal kafiruna illa fi ghurur to kafirai suna cewa wai waɗannan gumakan da suke bautawa wai su ne suke taimakon su kuma za su kare su daga azaba ma'ana duk azabar da a- Allah ya faɗa za a musu manzo Allah ya izar musu sai su ce ai gumakan su za su iya hana wannan abin ba zai same su ba. shine Allah ya ce amman hadha allazi huwa jindun lakum yanzu wannan abin da kuke faɗa cewa runduna ne gare ku masu taimako ne gare ku yansurukum za su kiyaye ku min dunin rahman kuma bayan Allah ar-rahman za su hana azabar Allah ta same ku to ku sani ba ba za su iya tarewa ba sai Allah ya ce ai inil kafiruna illa fi ghurur ma'ana dai su kafirai ba su kasance ba sai suna cikin rudi kawai tunda suna daukan cewa azabar nan ba za ta sauka gare su ba gumaka za su iya tarewa to wannan suna cikin rudi na amma hadal ladzi أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه na بل لجوا في عتو ونفور نعم أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في أتين ونفور to amma hadha allazi ku sani fa cewa wannan ubangiji wanda shine yake arzikta ku to idan ya rike arzikinsa in amsaka rizqahu idan ya rike arzikinsa ma na ya zama ba a yin ruwa daga sama wanda a sababinsa ne duk abin da ake samu na arziki ake samu idan ubangiji ya rike ruwansa waye zai kawo muku ruwa ai ba wanda zai iya kawo muku ba wanda zai iya arzikta ku bal bari dai lajju waɗannan kafuran sun zurfafa ai tamadu fi utuwin sun zurfafa a cikin girman kai da shishigi wa nufurin da kuma nisanta ga barin gaskiya mana suna ganin cewa gumaka za su iya musu wani abu ai in Allah bai kawo arziki ba ba mai iya bayarwa in Allah bai kawo ruwan sama ba ba wanda zai iya kawo ruwa daga sama na'am
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم na'am abu man yamshi mukibban ala wajhi ahada am man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim to ana tambayin su abu man yamshi mukibban yanzu wanda yake tafiya mukibban yana kife waqiya ne yana kife akan kasa yana tafiya haka ala wajhi akan fiskar sa ahada shine yafi shiriya ko shine shiryayye am man yamshi sawiyan ala siratin mustaqim ko wanda yake tafiya mutadilan yana tafiya a daidai a bayan kasa shi yake kan hanya madaidaiciya ma'ana wai ana tambaya ne wanda yake mumini wanda ya imani da kafi wanda bai imani ba waye ne yake kan hanya ai mumini shine yake kan hanya madaidaiciya don ya karbi shari'a daga Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo saboda haka shine yake tafiya sawiyan ala siratin mustaqim shi ko kafiri shine mukibban alawati kawai yana kwabe yana kwance yana tafiya da jaciki da fiskarsa wannan akan bata yake amma shi mumini yana tafiya ne akan hanya madaidaiciya kuma shari'a ce daga Allah tabaraka wa ta'ala na'am قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة Hmm.
قليلا ما تشكرون
na'am qul huwa allazi ansha'akum qul ka gaya musu huwa shi Allah shine allazi wannan da ansha'akum ya farar da ku ai kalaqakum ya halicce ku ana tun babu ku ya samar da ku ya- ya halicce ku waja'ala lakum sam'a wal absara sannan shine ya sanya muku majiyai da maganai da ba ku ji ba ku gani amma ubangiji ya sa muku wannan wal afida da kuma zukata wanda kuke iya rike abubuwa da su to qalilan ma tashkurun amma ma tashkuruna qalilan mana kadan ne daga cikin ku suke godewa Allah mana kan ni'imomin da Allah ya bayar Allah muna gode maka na'am
قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون na'am qul huwa allazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tusharun aka ce kul ka gaya musu dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ce masa ake ya fada ya fada ya fada wannan littafin na Allah ne shi umarni ake bashi yana isarwa aka ce masa kul ka ce musu dai huwa shine allazi wannan da zara'akum ya dai halicce ku fil ardi a bayan kasa kuma wa ilayhi tusharun za a mai da ku zuwa gare shi saboda hisabi a ranar tashi alkiyama mana ubangiji nan da ya farar da ku shine zai matar da ku kuma zai sake tayar da ku wata rana ranar alkiyama saboda sakamako na'am ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin sai kafirai su ringa cewa suna gaya wa annabawa ko suna gaya wa mu'minai cewa wai to matawa hadha alwa'd wannan alƙawari da aka yi aka ce akwai wata rana da za a yi tashin alƙiyama to yaushe ne wannan lokacin in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya akan cewa wannan ranar za ta zo da gaske to yaushe ne za ta zo din
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
Na'am, qul innamal ilmu indallah wa innama ana nazirun mubin. Allah ya ce kul ka ce musu innamal ilmu. Ai kadai dai sani bi majihi da zuwansa, ma'ana sanin yaushe ne alkiyama za ta zo, indallah yana wajen Allah ne, Allah ne ya sani. Wa innama ana ka ce musu kadai dai ni nazirun mai gargadi ne mubinun mai bayyana gargadin ai bayyinul inzari, idan an ce in gargade ku, amma Allah shi ya san lokacin da za ta zo. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce Allah ya sanar da shi amma bai ce ya gaya wa kowa ba amma shi ya sani sallallahu alaihi wasallam na فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون na'am falamma ra'awhu zulfatan si alwujuhu allazina kafaru wa qila hadha allazi kuntum bihi tad'un to falamma ra'awhu lokacin da su kafiran nan da suke cewa babu tashin alkiyama babu azaba to lokacin da suke ganin azaba din bayan tashin alkiyama din suke ganin ga azabar nan zulfatan qariban kusa da su to a wannan lokacin si alwujuhu allazina kafaru wujuhul lazina kafaru kisa kan wanda suka kafirce siyar sai ya dinga yin duhu yana baki mana in sun ga ga azabar suna tambaya yaushe ne yaushe ne to Allah yana gaya wa manzon sa cewa kar ka damu lokacin da za su ganta ga abin da zai faru in sun ga ta ga tana an nuna musu to sai fisa kansu ya dinga baki wakila sai mala'iku da suke karan wuta su dinga ce musu hazal ladhi kuntum bihi tadda wannan shine abin da kuke da'awa kuna cewa ba zai zo ba ko ko tad'una ma abin da kuke kira kuna nema din nan gashi nan to yanzu ya zo shine tashin alkiyama din rana sai a gaya musu haka a wannan lokaci abin da yasa su suna karyata ne saboda su basu imani da ita ba amma duk wanda yake da imani ya san gaskiya ne ba zai karyata ba to shi yasa sai ake ba annabi hakuri cewa kar ya damu ranar da za su ganta za su ringa fiskan su zai ringa baki alaman cewa to fa za su shiga azaba kenan sai a ce musu wannan shine abun da kuke kira kuna cewa a kawo din kuna cewa ajillana ittana qabla yawmil hisab suna cewa wai a saukar musu da azaban su ba sai an jira ranar alkiyama ba koko suna cewa in- in kana haza huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama'i wa itna bi azabin alim wai idan wannan abun da Muhammadu yake faɗa gaskiya ne Allah to ka saukar mana da azaba daga wajenka maimakon su ce in wannan abun da Muhammadu yake faɗa gaskiya ne Allah ka samu yadda amma su ce a wai in gaskiya ne a saukar musu da azaba har ma sai ana zargin su da wannan maganan wata rana Muawiya wani ya ganshi ya tambaye shi ya ce kai dan wani gari ne sai ya ce shi mutumin makka ne sai ya ce oke ku ne mutanen da kuka ce wai in azaba gaskiya ne a saukar muku sai ya ce a wawayen garinmu ne suka faɗa ba wai dukanmu ne muka yi mana ba wai duka mutanen makka ne suka faɗa ba sai zama da kaman ana tambayar mutanen makka in an gansu da irin wannan to shine sai a gaya musu to ga azabar da kuke nema din gatar
قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رهمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم نعم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن من يأوره منا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم sai suka zama suna ta burin wai yanzu tun da su rasa ya za su yi da annabi sallallahu alaihi wasallama to suna burin kawai bari shikenan ai in ya mutu sun huta suna burin wai mutuwarsa ta zo su huta shine sai Allah ya ce kulka ce musu al'aitun ku bani labari in ahlakani Allah mana in Allah ya matar da ni din in na rasu amma ma iya da wanda suke tare da ni aw rahimana ko ubangiji ya mana rahama ko ko in ya halakar da mu ko ko ya mana rahama ko ko a mutuwa ce in ya matar da mu to fa man yujirul kafirin min azabin alim waye ne kuma zai kiyaye su kafirai daga azaba mai raɗi ai ba su da wanda zai kiyaye su gwara mu ni da wanda suke tare da ni mun yi imani da Allah kuma Allah ya mana alƙawarin rahama kuma zai bamu amma su kafirai da suke karyatawa fa idan an je lahira waye zai kiyaye su ai ba su da mai kiyayewa dama Allah ne ake so ka rike tun anan shi yake bayarwa idan baka yi imani da shi ba in ka mutu a haka to baka da wanda zai kiyaye ka na'am قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا Mm.
فستعلمون من هو في ضلال مبين نعم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين sai Allah ya ce masa kul ka ce musu huwar rahman ma'ana ubangijin da zai kiyaye mutane daga azaba shine Allah ar-rahman amanna bihi kuma mun yi imani da shi wa alaihi tawakkalna kuma mun dogara gare shi fasatalamuna saboda haka da sannu za ku sani ko fasayalamuna a wata qira'a ma'ana biya'i wa ta'i duk an karanta ku dai da kuke karyatawa za ku sani lokacin da za ku ga azaba din za ku san man huwa fi dalalin mubin waye ne yake cikin bata mabayyani mu ne ko ku mana za ku sani in wannan lokacin yayi
قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين Mm. Allahu rabbul alamin na'am kul ara'aytum sai ka ce musu ara'aytum ku bani labari mana in asbaha ma'ukum gauran idan ruwan da kuke sha ya zama yayi nisa can kasa a ra'iran fil ardi ya zama yayi kasa can ba a iya samun sa ba za a iya zuwa a diba ba to fa man yacikum bima'in ma'in waye ne zai zo muku da ruwa mai gudana wanda za a iya sa guga a debo kamar a rijiya ko ko a sa a kusa ma a sa hannu a debo waye zai iya kawo muku wannan idan Allah ya mayar muku da ruwanku haka to sai aka ce in mutum ya karanta wannan sai ya ce Allahu rabbul alamin ma'ana Allah rabbul alamin shine zai kawo mana wannan ruwan to wani kafiri wanda aka faɗi haka aka ce to in ruwa ya nisa wa zai kawo sai ya ce ga gatura ga magirbai da sauransu sai Allah ya tafi da ruwan idansa sai idansa ya zama ba ruwa baya gani to nan ma ya nemo gatari ya kawo idansa ruwa zai iya wannan to ba a wasa da lamarin Allah idan aka ce Allah ya faɗa kawai kai imani kawai to sai ya faɗi mummuna magana sai mummuna magana ya same shi kamar wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga wani yana cin abinci da hagu sai ya ce ka daina ci da hagu ka ringa ci da dama sai ya ce la astadi wai ba zan iya ba sai ya ce to lasta ta kar ka samu dama diga nan bai iya daga hannun ya kai shi bakin sa ba ba a wasa in manzon Allah ko Allah yana magana ba a wasa da wajen saboda gaskiya ce ake faɗa kai imani kawai in ba haka ba sai abu ya same ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dauki mutanansa sahabbai za a tafi yaƙi aka bi ta gurin garuruwan da mutanen da ake musu azaba sai ce kar kowa ya dai fito shi kadai da dare sai dai in ku kuna da yawa amma kar ku fito ku kadai wani mutum ya fito kawai sai aka dauke shi aka rasa shi aka wayi gari aka ce ba a ga wane ba yace ya fita da dare na ce kar a fita daga ƙarshe wani dutse ne dutsen tsi a kudai a ya dawo da shi ya kawo annabi shi saboda su duk abubuwa sandararru sun san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dutse ne ya dawo da manzon Allah sahabinsa kamar yadda wata ran wani sahabi shi ma an bace masa sai ya ga zaki yake gaya wa zakin yace ni ina tare da annabi Muhammadu ne amma sun bace ba sai mu suke ba zaki ne fa raka shi ya kai shi har wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaki saboda komai ya san waye manzon Allah manzon Allah ya ce wanda ba su sani ba kawai kala abu ne guda biyu kafirin mutum da kafirin aljini su ne ba su sani ba amma komai ya sani saboda haka wannan sura ana karanta ta saboda neman abubuwa kamar da muka faɗa a farko kuma ana so ka ringa karanta wa mamata saboda suna yana kiyaye azaban kabari Allah kiyaye mu azaban kabari kiyaye mu azaban lahira na'am alhamdulillah akwai mai tambaya na na'am tambaya kan maganar nafila da Na'am.
bayan sallar asubahi da nafila bayan sallar asar na'am ya ingancinsa ya kuma take ingancinsa na to ba a son a yi nafila bayan sallan asuba sai dai in rana ta riga ta fito ta dan daga haka kadan kamar yadda ya zo a sunna haka ake so ba a so a yi wannan lokacin haka kuma bayan la'asar ma sai in rana ta fadi ko sun ce in ranar ta fadi ko baka yi magarewa za ka iya yin nafila a lokacin amma dai in ta fadi ta riga ta tafi saboda kafin ta faɗi din akwai wanda suke bauta wa rana kisa ne ba a so lokacin fitowanta wasu na bauta mata lokacin faɗiwanta ma wasu na bauta mata to ba a so musulmi ya yi kama da su saboda haka ba a so na alhamdulillah alhamdulillah fatiha da salatu fata fatiha salatul fati alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim amin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشر آمين نسل والحبيل والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله صلى الله عليه وسلم